فسرنا ولم تكن لسا أشكرت ملك بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين لا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسامين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه، ubangiji yana faɗa mana gaba ɗaya da yana magana da yahudawa kaɗai yanzu zai kawo aya wadda za ta haɗa mu dukanmu gaba ɗaya yace amma innal ladina amanu sani waɗanda suka yi imani wanda dacen musulunci bai same su da kowane irin addini ba yanzu suka musulunci suka yi imani ko mushrikai masu bautan dodo ko masu bautan wuta ko masu bautan mai daɗin musulunci bai same su da wani addini na wani annabi ba sai suka musulunci da sababbi innal ladina amanu kenan wallazina hadu haka ko wanda musulunci ya same su suna cikin addini yahudu wan nasara da waɗanda musulunci ya sami suna addinin nasara wasabina da waɗanda musulunci ya same su su shiga wannan addini su fita su koma wannan su ne sabi'awa saba'a wato ya karkace daga wannan addini zuwa zuwa wannan addini wasabina wan nasara wasabina manamana billahi wal yawmil akhir a cikin waɗannan mutane kashi-kashi waɗanda musulunci bai same su da addini ba da wanda musulunci ya same su da addini yahudu suka canja suka dawo musulunci da wanda musulunci ya same su da addinin nasara suka canja suka dawo musulunci da waɗanda da suna cikin wani addini ne suka fita su koma wani addini daga cikin addinan annabawa dukkan waɗannan man amana billahi wa yawmil akhir dukkan su wanda duk yayi imani duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira cikin waɗannan kashi dukansu wa amila salihan sannan kuma ya tsaya ya aikata ayyuka masu kyau irin na musulunci waɗannan mutane falawamu ajruhum inda rabbihim wato ladansu yana nan wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kar su damu ba za su samu tsoro a lahira ba ba za su samu bakin ciki a lahira ba duk inda aka ce lasawun alaihim wa lahum yazanun ba tsoro ba bakin ciki ana nufin lahira ne amma duniya kan tsoro zai samu mutane musulmi muminai bakin ciki zai samu mutane muminai yadda yake samun kafirai da munafukai da azzalumai amma in an je lahira duk gabakin tsoro ya koma ga kafirai da munafukai da azzalumai duk bakin ciki ya koma wajen kafirai da munafukai da azzalumai a nan zaman duniya an turo mu ne mu zo mu aiki sai muka zama kamar a tasha muke kowa da irin motar da zai shiga in lokacin tafiya ya yi to saboda haka ne muke haɗe wuri ɗaya abin da duk ya samu wannan zai samu wannan abin da duk ya samu wannan zai samu wannan a cikin wurin akwai masu warin gembo akwai masu ƙamshin turare duk wanda ya buge ga zaka ji irin sa to to wannan aya waɗansu yahudawa da waɗansu misham suka yi musulmi hujja da wannan ai akwai wata aya a ƙur'anin ku ta ce da ku musulmi da yahudawa da nasara da sabi'awa duk wanda ya yi imani ya aikata aiki mai kyau kada ji tsoro babu tsoro ba tsoro ba bakin ciki amma ba su lura da cewa a'a sai ba yahude ya canja ya dawo musulunci ake nufi sai ba nasare ya canja ya dawo musulunci ake nufi sai sabi'awa sun dawo musulunci sun kyakkyawan imani da annabi sun yi sallah irin ta mutanen annabi sun aikata kyawun ayyuka irin na annabi idan idan mushriki zai shiga musulunci ba za a ce mata tabi ba za a baka ba kai mushriki ne ko kuma yahudi ba za a kore shi ba ko kuma nasari ba za a kore shi ba ko sabiyawa ba za a kore shi ba duk ana kiran kowa da kowa kamar yadda aka bari da goga baya ya ayyuhan nasu udu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kowa da kowa ana kiran shi ga musulunci ko wanda musulunci ya same shi da wani addini ko wanda bai same da kowane addini a zo a shiga musulunci in an shiga musulunci an aikata aiki mai kyau bayan imani da Allah da ranar lahira za ku samu ladan ku wajen Allah ba tsoro ba bakin ciki a lahira walau mu ajru inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa in qulna mithaqakum wa rafa'na fawqakum الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أن داود ونن أبو ون أكتبي مسو da annabi Musa ya ɗauko musu littafin attaura daga fadan Allah ya kawo ya karanta musu ce kai kai kai wannan yayi dai wa zai iya yin wannan wa zai iya aikata aikin wannan aiki to ba za ku iya bayani ba eh to sai aka ciccibo katon dutse daidai da faɗinsu a kawo shi kusa da kawunansu kamar tsakanin dutsen da kawunan ba fi tsawon mutum ɗaya ba aka ce ko ku karɓi wannan littafi ko ku karɓi wannan dutse sai suka ce sun tuba sun tuba sun karɓi littafi sun karɓi littafi sai suka faɗi suka yi sujada ta gefen goshinsu to wannan ma alheri sai aka ɗauke dutsen aka mai da shi inda yake ba a sa shi ya rufe su din ba wai da tangar jama'a da fogahun ka an nahu zullatun wa zannu an nawa ki rubi ku zu ma atana ku bi kuwa ku riki littafin da muka ba ku rike shi bi kuwatin da karfi da kokari da yin aiki da shi wazkuru ma fihi ku tuna abubuwan da suke cikin littafin ku karanta ku aiki da shi la'allakum wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ko za ku kiyaye kanku azabar Allah ku shiga cikin muttaqina masu shiga aljanna din nan
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين thumma tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khafirin ya ku yahudu bayan waɗannan ni'imomi duka da kuka yi muku sun matawallaitu sai kuka juya kuka ba da baya min ba da zalika falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ba don fararen Allah da rahamarsa ta jinkirta azaba ba sai kowa ajalinsa ya yi azabar lahira ta zabe shi da tun daga lokacin an kashe ku an sa ku cikin azaban Allah amma komi kafircin mai kafirci ba za a kashe shi don a yi masa azaba a lahira ba sai kwanansa ya kare farola madulla alaikum wa rahmatuhu ba don farlan Allah da rahmarsa ba da kuntum da kun zama al-khasirina a cikin waɗanda suka yi asara ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اتوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ai ku yahudawa kuna da labarin abin da muka yi wa mutane wanda muka hana su yin farautar kifi ranar asabar kuma yadda yake rubuta cikin addinin yahudu ba a farauta kifi ran asabar ba a cinsa to a zamanin annabi dawo sai aka yi wata jarraba wato yau masarcin shura'an ko yau malas bin latatihim sai ya zama ranar asabar kifaye sai su fito a fili su cika bayan ruwa ko yau malas suna in ba ranar asabar ba za a gansu ba amma ran asabar haka za su cicciko ga sunan sun miƙo kawunan su waje a fili ranar asabar ranar da ba asabar ba za ga kifin ba sai suka ce ya za a yi ya za a yi sai suka ce a yi dabara sai suka tona suna tono rami mai zurfi sai su tona lambatu in sun tona lambatu ranar juma'a da yamma sai su buɗe lambatun nan kifi ya ta shiga ya ta shiga ya ta shiga ba za su dawo su ɗebi kifin nan ba sai ranar lahadi kamun lahadi kifi ya cika wannan rami sai su zo su ɗauka ranar lahadi sai ato ba ranar asabar ne muka kama kifin ba ran lahadi muka kama shi wato dabara kenan to ana suna yin haka suna haka suka tara kuɗi mai yawa a cikin yin haka to sai mutanen suka su kashi uku waɗansu suka ce abinda kuke yin nan ba shi da kyau za ku yi Allah dabara Allah ya hana mu kama kifi ranar asabar sai ku tona wa kifi lambatu ku tona rami a can gaba ranar asabar ku bude a ranar juma'a da yamma ku bude kifi ya ta shiga ran asabar ya ta shiga ya cika wuri sai ku zo ku ɗauka ranar lahadi wannan ku ne wa Allah dabara kenan Allah ba masa dabara zai muku azaba tun da ya hana kuna yi sai suka ce to ai da ya hana ai da ba ga shekaru muna yi ba me ya same mu sai waɗan kashi masu yi kenan da kashi waɗanda suka hana sai kashi na uku ce limata izuna qauman Allahu mulikuhum aw wazu azaban shadida qalu ma'aziratu ila rabbikum wa la'allakum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin bi'sin bima kanu yafsukun falamma ata amanu anu kunna la kunu qiradatan kafirin to da kashi na biyu na uku yana cewa ku kyale su mana don me kuke bata bakin su ai Allah yana ganin su zai kama su zai musu azaba mai tsanani kar ku bata bakin su ce a gara mu musu wa'azi mu cire igiya a wuyan mu in mun musu wa'azi ai Allah ya gani ya san ba ma su har mun hana sai dai su su ki to shi sai Allah ya kawo azaba ya saukar da ita isa azabar ma sai ta kasu kashi uku waɗanda suke yin laifi aka yi musu azaba a fili waɗanda suke hanawa Allah ya kiyaye su waɗanda suka yi shiru kuma sai Allah ya yi shiru bai gaya mana yadda ya da su ba Abdullahi Abbasin ya ce dai Allah ya tsayar da su su ɗin ba saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mar ankum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika dhaful iman duk wanda ya ga mugun abu ana yi a musulunci to ya hana ya hana da hannunsa wato wannan matsayin gwamnatoci kenan ko mutum da gidansa in ya ga ba zai iya hanawa da hannu ba to ya hana da bakinsa ya fito fili ya ce kaza kaza ba kyau kaza kaza ba kyau kaza kaza ba kyau ya faɗi ayoyi ya faɗi hadisai ya musu fassara mai kyau ba fassara ta son zuciya ba wannan shine matsayin malamai su fito a fili su faɗi gaskiya wai zaka zalla misa kadan na utul kitaba da tubayyinu na wurin nasi wala taktumunahu kashi na ƙarshe idan mutum ba zai iya hanawa da hannu shi ba gwamnati ba ne ko masu yi din ba yaran gidansa ba ne to ya hana da baki ya fito fili ya ce ba kyau a bari ba kyau a bari in ya faɗi haka ɗin ma za a kama shi a halakar da shi to ya shiru ya ƙi abin da zuciyarsa ya shiru ya ƙi da zuciyarsa shine ra'ayin a yawancin masu mazhaba amma ra'ayin Ahmadu bin Hanbal yace malami ko za a kashe shi ya faɗi gaskiya mana sai sun shafi imamu shafi ya ce wannan ba dabara ba ce tun da a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama kafirai sun sa wani ya faɗi miyagun maganganu game da annabi da ya dawo ya annabi na halaka me ya faru shi kaji kaji tilas suka sani sai ce gobe ba in sun tiya za ka faɗi ina ce zuciyar ka tana nan da imani ce eh gobe ba in sun yi ka faɗi yadda suke so ka tsira saboda aka saukar da aya man kafara billahi ba da imanihi illa man ukriya wa qalbuhu fa ilmu bil iman walakin man shara bil sadran fa alayhi ghadabun min Allah to sai suka ci gaba da farautar kibi walagat alimtumul ladina tamunkum bisabti ai ku yahudawa kun san abinda nayi da waɗanda suka yi shishigi a wajen farauta kibi ranar asabar da na hana su hukunna nan kunu kidadatan shafi'i sai muka ce musu ku zama biroyi lalatattu kaskasattu shikenan sai annabi dawud ya la'ane su sai Allah ya musu masu ya mai da su biroyi da da da aladu kunu kiradatan kafiri sai Allah mai da su biroyi da aladu samari aka mai da su biroyi manya aka mai da su aladu to dabba in ta zo tana ganin danginta bayan kwana uku sai Allah ya halakar da su Ubangiji ya yi mana wa'azi da dabbobi guda uku akwai dabbar da take kama da dan adam duk dabbobi ba mai kama da mutum kamar ta ita ce biri to biri shi ka'idarsa ɗabi'arsa ɓanna ɓanna shi ne ɗabi'arsa ya yi ɓanna dai ko zai samu amfani cikin ɓannar ko ba zai samu ya yi ɓanna dai shi ne akwai wata dabba kuma ita ma ba ta rabuwa da mutum sunanta kare ita ma wannan dabbar akwai halinta akwai wata dabba ita ma ba ta rabuwa da mutum sunanta jaki to wannan dabbobi guda uku sai Allah ya mana wa'azi da su idan mutum ya bin hanyar Allah ba wani babban mutum mai daraja ne ba ya bin hanyar Allah to sai Allah ya mai da shi biri ya ce kunu kiradatan shafi'in da farko tukuna an haifi dan adam da ya fito sai ya kama da birin nan ga su ma biri sosai sai rana ya ce aske sumar a sa masa sunan mutane ce ko sunansa abdullahi ko muhammadu ko mahmudu ko wani suna da shi sunaye na tarihi to ya zama mutum kenan ba biri ba ana rike da shi ya ne karfin soma rarrafe da ya soma rarrafe sai halin biri ya dawo ya kifar da wannan ya zubar da wancan ya haɗa wancan da wannan har ya kai shekara bakwai biri ne tsantsa mai neman banna har shekara bakwai shi biri ne ba abin da yake sha'awa kamar ya banna to daga nan in ya kai shekara bakwai sai annabi ya ba da umurni wannan birin naku ku kai shi fadan Allah a wanke shi a mai da shi mutum mai ganawa da Allah annabi ya ba da umurni wanda ya samu ɗan namiji ko ta mata in sun kai shekara bakwai lalle a umurce da sallah kuma a karanta musu to in ya so masallah ina shekara bakwai an cire biri kenan da halinsa a jikinsa ya zama dan adam sosai to daga nan inda ba cire wannan ba to daga shekara bakwai ta ƙare a halin kare zai dawo mun ji da halin biri banna halin kare fa halinsa yawon banza yawon sata cin mutuncin manya in baki shine halinsa to in ba cire wannan na biri ba aka bai da shi mutum na kare ya zo ya same shi ya kai mai shekara goma sha hudu to wani halin ne zai dawo kamar nan an mai da shi a bakwai da farko an mai da shi mutum mai ganawa da allah mai sallah a bakwai na biyu an sa shi karatu ya karanta qur'ani ya karanta ilmomi na zaman lahira da zaman duniya mai shekara goma sha hudu muna da yara masu shekara goma sha hudu a shekara bakwai sun haddace qur'ani kafin shekara goma sha hudu suna tafsiri muna da su ga su alhamdulillah waɗansu da ransu a bakwai sau biyu ne a bakwai na uku idan ba a cire na biri da farko ba cire na kare ba me zai zo halin jaki zai zo jaki zai zo yana da shekara ashirin da ɗaya kenan ya zama jaki jaki mai halinsa ai gara kare da jaki kare ya san mai shi kare ya san gidansu kare ya san dukiyar mai shi kai kare ya san ma abokin mai shi zai kada masa wuziya kuma kare zai kwana baya bacci don kiwon mai shi don kiwon dukiyar mai shi amma jaki bai san mai shi ba bai san gidansu ba sai nuna ƙarfi sai nuna ƙarfi sai danniya sai fitowa da zakarinsa yana nuna mutane alfahari da shi sai jima'i a gaban jama'a da kwana da matarsa a gaban jama'a in ya gama ya yi wanka da toka jaki kenan to duk sharurukan duniya terrorist ne menene ne ta halaye guda uku nan ne ba a cire su ba banna irin na biri banna tana nan ya ga mutum wane biri a banna rashin kunya rashin mutunci sata yawon banza kin manya cin mutuncin su irin na kare yana nan wane kare wane kare ya fi kare sata su ne masu sata da makami ko masu sata da makami to irinsu ne saboda cin mutuncin manya sai ka ji musulmi ya zagi har sahabbai har matan manzon Allah kuma yana sallah wai ya zagi waliyai ya kafirta su kuma wai yana sallah ya ga musulmi dan uwansa musulmi mai sallah biyar mai fadin la ilaha illa mai karatun qur'ani ce kafiri ne mushriki ne halin kare kenan halin kare ne ba cire ba to irin waɗannan halaye na biri da na kare da na jaki suna jikin mutane duk sharuruka irin danniya da rashin hankali da wauta irin na, na jaki da rashin kunya duk suna nan tare to su suke bata duniya idan an cire na farko na biri an mai da shi mai sallah an cire na biyu kare kenan an mai da shi malami ya yi karatu ya zama malami an kawo bakwai na gaba lokacin da zai zama jaki a lokacin zai zama jagora wa duniya 21 kenan a wannan shekarar ne shi ibrahim namu ya wallafa wani littafi mai ban mamaki sunansa ruhul adabi yana cewa wali bani ihda wa ishirina sana maziratun magburatun mustahsana wannan littafi irin namu ne na matasa masu shekara 21 to kaji yadda mutane suke duk wanda bai gyara ƴaƴansa ba ya bar su suna biroyi amma har suka zama mutum ya bar suna karnuka har suka zama mutum ya bar suka zama jakuna har suka zama mutum duk sharri ba wanda ba su yi ba ko nun gida kan kafiri نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين نفر قولين sai Allah ce kunu iradatan khafiin da ku yan adam ne masu martaba barkat karramna bani adam daga yau na mai da ku biroyi lalatattu idan kuma ya zama babban mutum na ma matsakaici sai a ce da dai kai mutum ne mai daraja amma tun daga yau ya ka zama fa masaluhu ka masalil kalbi in ta min alayyan in ko malami ne ya yi karatu ya tara littattafai da yawa amma bai aiki da su to sai Allah ce ka masar himeri ya hamilu asfaran bi sa masar tsohon da ka zuriya tilla da dai kai dan adam ne mutum ne mai daraja malami mai yawan ilimi amma tun da ka karyata ayoyi na kana min ƙarya kana faɗin abin da bana faɗa kace ni na faɗa tuna mai da kai jaki mai kayan littafi ka masal himeri akwai hadisin abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗansu mutanen da za a fara hura wuta wutan jahannama da su malami wanda yake aiki da iliminsa yana faɗin son zuciyarsa yana faɗin abin ma ba cikin musulunci yake Allah ne ya faɗa da kuma jarumi mai yaƙi don a ce yana da jarumta da kuma tajiri mai yin ayyuka da alheri amma ba da niyan ba da niyan khalisa ba yana yi ne kawai don a ce shi mai dukiya ne mai taimako ne mai kyauta to annabi ya ce haula awwalu man tus'aru bihi munnar saboda haka a kiyaye wajannaha nakara wannan ukuba da muka mai da waɗannan mutane biroyi mun mai da wannan abu azaban da muka yi musu nakalar din nan ta zama abun lura lima bai ne dai ha ga mutanen da suke kusa da su a zamani ko a gari wa ma kalbaha da mutanen da za su a bayansu ya zama mau'izatan wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah ku ji tsoron Allah in kun sabi Allah Allah zai mai da ku ko biroyi ko karnuka ko aladu ko jakuna to anan mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari in mun yi irin wa'ancan laifukan ba za a canja mana jikinmu ya zama jikin biri ba ko jikinmu ya zama jikin kare ba ko jikinmu ya zama jikin alade ba ko jikin mai zo jikin jaki ba amma hankulan mu za a ɗauke na mutane a mai da hankalin biri a cikin mutum a mai da hankalin kare a cikin mutum a mai da hankalin arabi a cikin mutum a mai da hankalin jaki a cikin gashi mutum ne amma ayyukansa kamar na biri da kare da alade da jaki an masku kenan an masa masku kenan wa sharru iqabillahi lil anfusil masrur
وإذ قال موسى لقومه
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين زمن النبي موسى عليه السلام akwai wani mutum mai dukiya da yawa ba shi da magada sai ya'yan babbansa to ya ki mutuwa har ya tsufa sai suka sha da ya kamata su kashe shi saboda su gado sai suka kashe shi suka ɗauki gawar sai suka kai kofar gidajen waɗansu mutanen da ba ruwansu to aka nemi wanda suka kashe su aka rafa aka nemi wanda suka kashe aka rafa to sai da yake a zamanin bani isra'ila duk abin da ya faru mutane za su je wajen annabi su ne su kai masa kokin abin da ya faru suka gaya wa annabi musa kaji kaji abin da ya faru mun rasa wanda ya kashe mutumin nan abu ya yi ciki annabi musa ya tambayi allah allah ya ce in suna son su gane wanda ya kashe mutumin su yanka saniya to sai ya gaya musu kamar yadda aka karanta karanta sauran mai kala musu lirin da lamun kantar bakara a da ta jiwa huzuwa ala uzu da namun jai ya rukuna rabbaka inna Allah ya murku an tazbahu baqara in kuna son ku gane wanda ya kashe mutumin nan Allah ya umarce ku ku yanka saniya annabi sallallahu alaihi wasallam da dai sun nemi saniya ko bi kankantar saniya suka yanka magana ta kare amma suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu saboda haka ya kamata mutane kar su ga nema wa kansu tsanani kar su nema wa kansu tsanani wata rana an gayyace ni unesco ya jam'iyyar ilimi na ta duniya sun gayyace ni zuwa misra da muka je sai aka sa san lacca a misra ina lacca ina lacca ina cewa a cikin lacca ta na faɗi abubuwa da yawa suna ce zidna shek zidna zidna shek sai na ce mu a ƙasar mu akwai wasu abubuwa sun bayyana masu cewa istighfari ba kyau salati annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau bin tariqin wali ba kyau mu ku a ganin mu waɗannan abubuwa sun ci annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba mu a ganin mu da sahabban annabi sun je sun yi bacci ne irin na ashabul kafi aka tashe su aka ce musu yawwa ku ne sahabban annabi wanda kuna nan aka saukar da qur'ani aka fassara kuna nan mu ne yauwa ga abin da ya dami za mu tambaya muna faɗin a uzu billahi mina shaidanin rajim mu karanta bismillahir rahmanir rahim suka ce annabi bai karanta ba kuma mu karanta ba muna faɗin astaghfirullah muna muna faɗin astaghfirullah astaghfirullah sun ce annabi bai yi ba kuma ba ku yi ba muna yin salatin annabi annabi kun ce sun ce mana annabi bai yi ba kuma ba ku yi ba muna faɗin la ilaha illallah sun ce annabi bai kuma ba ku yi ba sai su ce a a a a a'udhu billahi din ga qur'ana ce za karanta qur'ana fasta billahi min shaitanir rajim اقرأ باسم ربك فاتحة فقرأ وما تيسر من القرآن استغفار واستغفر انه كان توابا واستغفر الله انه كان غفورا واستغفر الله انه كان غفورا رحيما واستغفر انه كان توابا واستغفر الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما لا اله الا واذكر الله كثيرا لعلكم تقولوا وايتي باكو النبي صلى الله عليه وسلم to mutane ne su ba musulmi ne suna sallah to sai ina ce kun tabbata wannan abun annabi yayi kunyi eh ya annabi yayi kunyi eh to madalla to ku zai mu je wani gari sai mu kai su madina mu ce kun san wannan garin duk sahabin da annabi ya rayu da shi in ba ta hanyar wata karama ba in ya je madina zai gane komi a madina ba me zai gane ga fitilu suna ci ga ruwa na duka ba su mutu ba sahabi ya gani ya taba gani a madina ga wata wuta koriya ga fara ga ja ga gidaje manya-manya sama-sama sahabi ya san garin ga masallacin ya ɗauke dukkan inda sahabbai suka zauna na kusa duk masallacin ya ɗauke yanzu a yawo da su gaba ɗauke wallahi ga musan garin nan ba domin sahabbai suna ce almadinatu za tu audiyatin wa hawami gari ne mai yawan kwazazzabai da macizai yanzu haka garin yake da macizai da kwazazzabai kwanta ya gama garin mu ta yawo da su a madina ba za su gane ko ina ba ko madinan ce ko ita bace me yasa za su gane ba saboda tsawon zamani to ashe kenan kaga sahabbai sun tabbatar da dariƙa sun yi annabi yayi amma sun je madina kansu ba su gane madina ba kuma madinan ce saboda canjin zamani ya kawo ta halin da take ciki saboda haka mutum kare tsanantawa kan sai nace musu a misal nake faɗa nace mutane suna tsanantawa kansu yanzu gani ina da riga amma ba zan rantse rigar annabi haka take ba ina da wando ba zan rantse haka wando annabi yake ba ina da rawani ba zan rantse na annabi haka amma tun da annabi yana da riga ina da riga ba an gaba ba yana da wando na da wando ba an gaba ba don menene zan tsananta ba kai na ce ina neman wai yadda annabi yayi ina za a samu yadda annabi yayi Qur'anin nan da yake hannunmu a zamanin annabi ba shi da ƴaƴa ba shi da wasali yanzu ina za ka samu shi har bayansa ne ma aka tattara aka ɗaure shi a zamanin abubakar zamanin annabi ba ƙur'ani haɗaɗɗe ɗaurare daga bara bakar har nasu har annabi ba duniya amma dukkansa yana kan mutane yana cikin takardu sai da aka kai shekara saba'in da biyar ta hijira aka so mai masa ƴaƴa da wasali aka kakkasa shi juz'i hizibi nusub rubu sumun kumsa kuri zamanin abdulmalik marwana yanzu in ka ce kai ƙur'anin nan na zamanin annabi da manyan sahabbai kake nema ina za ka same shi kuma zamanin annabi ba ɗabi in ka ce ba za ka yi karatu da ƙur'anin ɗabi ba ba za ka yi karatu da tafin ɗabi ba ɗabi bidi'a ne shekarun nan ya zo ko annabi ya ganshi sahabbai sun ganshi to in ka ce kai kam irin littafin da aka yi a zamanin annabi shine kake so ina za ka same shi jahilci ne da fitina da tada hankalin mutane shi zaki annabi bai yi ba annabi bai yi ba bid'a bid'a bid'ar malaman da suka san ta sun kasa ta kashi biyar bid'ar da ba in an kawo da ita babu addini gaba daya to dole ta zan dole bid'a ta ma dole ne yanzu karanta qur'ani na dabi ai bid'a ne karanta littafi na dabi ai bid'a ne yanzu ba ba karatu ba qur'ani dabi din ba littafi dabi na zaka samu qur'ani zaka samu littafi irin mu ne masu rubuta mutane Qur'ani ga yadda ido na ya zo shi zai rubuta Qur'ani ka samu in ba na dakin bai na za samu Qur'anan to littattafai in ba na dun ya za samu littattafai kuma duk duk bid'a ce annabi bai gani ba bai faɗa ba bai ce ayi ba amma bai hana ba a ka'idar musulunci abinda annabi annabi bai annabi ya hana shi ne hujja annabi bai ba hujja bane hujjar masu neman da hankalin mutane ne misali yanzu annabi ya ya fasar qur'ani ya duba littafi lokacin da yake fasar qur'ani in kace ya duba zai tambaye ka jalalai ne ko sahabi ko ko rabbani abu bakar ya fasar qur'ani wani littafi ya duba sahabi ko jalalai ko rabbani Umar ya fassara Qur'ani, Usman ya fassara Qur'ani, Ali ya fassara Abdullah bin Mas'ud dukkan sahabbai wanda ake dangana sun fassara Qur'anin nan sun duba littafi ba su duba ba ashe fassara qur'ani na sunna ba da duba littafi domin duba littafi duba littafi wato larura ce take sa a duba yanzu gashi ina ina fassara din ba na duba littafi alhamdulillah wani da ya tambaye ni ta kai yanzu in kana sallah kana duba littafi ne ka karanta fatiha da sura to abin da ka sani ne za ka karanto da za ka karanto wanda baka sani ba sai neman littafi din ni ma abin da sani nake karanto ina karanta hadisi ina karanta hadisi dole sai na bude littafin hadisi tunda ban haddace littattafan hadisi ba qur'ani na haddace alhamdulillah saboda haka kar mutane su danta wa kansu danta mutane annabi bai yi ba annabi a mota ka zo annabi ya shiga mota gidanka akwai telefon annabi yana da shi akwai akwai akwai air condition akwai free akwai layi akwai abubuwa wanda gidan annabi babu su sabai ba su da su kar ku matsawa mutane da Allah ku nuna mana abin da annabi ya hana mu bari kar ku riga cewa annabi bai wannan jahilci ne da zaka hankali mutane inna ma ya'murukum an tazrahu baqara kanu atattakhiduna huzu'a ya za mu tambaye ka Allah ya mana bayanin wanda ya kashe mana mutumin mu kace wai mu yanka saniya ko kana wasa da mu ne ya a'udhu billahi ni ina annabin Allah da ina wasa a tambaye da maganar Allah kawo maganar wasa a'udhu billahi na kuma jahili ni jahili ne balle zan yi wa zan yi wasa da mu da maganar Allah qalu inna rabbaka yubayyin lana ma hi to mun ji ka roƙi Allah Ubangijinka wannan rashin ladabi na bani Isra'ila ya yi yawa ba sa cewa ukurana rabbana sai su ce rabbaka kawai da kace fazar banta rabbuka bakatila rabbaka ubangijinka ubangijin mu yabo ce ubangijin mu kana tsara baka bayyana ma yi ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana ma to saniyar wacce wacce saniya قال إنه يقول إنها بقرة لا بارد ولا بكر ما تنبيش ياتي ثانير تنا نن إتبا قوة ما إتبا يارنيا وما تكيتي الثانية قالوا لنا ربك يبين لما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا بارد ولا بكر أوان بين ذلك تكاتك ياتي فافعلوا ما تؤمرون كبي أمرني كوي وينك ثانية كركو جاوكم وهلا
قال قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاجر لونها تسر الناظرين قالوا سيدك ساكت يا موسى اقرأ ربك روكا من أبنجدك yubayyin lana ma launuha ya bayyana mana karanta wani launi ne da ita kazan shanu akwai farare akwai bakake akwai akwai yalo akwai fure akwai dai iri iri ga ya mana yaya launin ta yake ita saniyar da ake sun yanka mun ji ba tsohuwa ba yarinya ba to wani launi ne da ita sai yace innahu yaqulu la baqaratun safra wato saniya ce yalo amma yalo mai tsananin ja wato muna kiransa fina muna kiranta fina ya da fulatanci a jikinta jawur wani wuri kuma mai kyakkyawan ido da mai ita ce mafi kyau cikin shanu kyawawa haluna tsarin da ya kula bakar su safara fajon wato yalo ce wanda ta kai matukan zama wanta yalo ta surun nazir kowa ya ganta sai ya yi murna da ganinta
فلدنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تلقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوها قالوا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين قالوا اطلع ربك بين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا سكا ساكي تنبأ سكا سي موسى اطلع ربك يبين لنا ما هي شانو موسى akwai shanu kiwo akwai shanu na tsare akwai shanu na aiki wacce ake nema a cikin wannan shanu mahi innal baqara tasaba alina shani shanu ya rikitar da mu cikin wannan wa inna insha Allah la mutadun daga wannan da Allah ya yarda zamu ga zamu iya gane maganar ka
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا قل لنا ربك قال إن يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تفكي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ذاك شيء تجاري شيء تجاري أنا شيء سبود الله دون الله نتي أستغفر الله الله نتي صلوا عليه وسلم الله نتي أذكر الله كثيرا أما بشيء دون ما ياتي إن الله يحب التوابين الله ينسم ما سيون توبة ياتي واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون أما يجي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا واذكر من ربك بكرة واصيلا هل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وين دي قدامه يذكرنا أبو ya mai da shi hanya har zuwa ga Allah ubangiji in ka dauka zai zama dole saboda cika alkawari wa aku bil adami adakana wasu za ka iya to kana kana kuna jina za ku iya da ku da duk wanda ya ji ma ko a rediyo mutum ya ji in ya bi sharadin nan na ba shi dariƙa ya je ya nemi kaddami ya masa bayani in an shiga ba a fita saboda cika alkawari ba hada ta da wata dariƙa dari uwali ya dari uku da goma sha uku ne kamar yadda ya zo cikin hadisin tabarani amma ba a haɗa tijjaniya da kowace dukkan suna biyan bukata suka mutum da wani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a zuwa ziyaran waliyai domin ziyaran waliyai duk waliyan Allah muna son muna ganin girman su amma ziyara bara ce ko gidan wani babban mutum na sauka a garin nan ba zai yadda in bara ba balle gidan shi tijjani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a in ka samu abokan yi in baka samu ba ka riga cika ruku da sujjada a sallaka kuma girmama iyaye da ya musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba saboda karama shehu tijan lokacin da shehu tijan faɗi wannan malamin sai ca abin da ya zo bayan kasa kana haramta abin da Allah bai haramta ba abin da Allah bai haramta kana haramta ba Allah yana so ya nuna karama shehu tijani a wannan zamani kowane gidan mai a duk duniya ka shiga za ka rubuta no smoking ba za ce no no ba za ce no robbery ba ba za ce no shan giya ba no no smoking saboda karamin shehu tijani bayyana a ce ka ne mai kuma aka tabbatar da shi tijani gaskiya ne magana da gaskiya ne ba a shan taba kuma za a ji tsoron Allah da don a samu damar bin umarnin sa a ne zance abin da ya hana za ku iya kun yadda na ba ku da daga shautin jani sai ka fara je ku ta lazimi da wazifa da kiri قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون سي النبي موسى يأتي موسو الله يأتي قام إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض بوساني يأتي قررية mai yin guda ba a shekara fiye da shekara dubu da ɗari dubbai ma kenan tun da zamanin annabi Musa ne shanu suna huda mu a nan kasar mu magana ba ta zo ba sai daga baya ba sani ya ce mai tonon kasa mai huda ba rilar da wala tun ilhar ba ko wanda ake daura mata guga tana ja tana shayar da mutane ba akan akan daura guga a kori saniya a rijiya ana fitar da ruwa ana shayar da dabbobi ko mutane to ba irin wannan saniyar bace ba mai noma ba shanu nomawa ba shanu shayarwa ba musallamatul lashi ya tafiya saniya ce mai gashi iri ɗaya ba ta da wani tabo domin saniya ko kowace dabba in ta yi ƙurji in ƙurji ya warke to ba irin gashin ta zai fito wani gashi ne daban zai fito a wurin tabo to ba ta da wata alama ban da gashin ta na asali qalu la ana jita bil haqq haba yanzu ne fa ka gaya mana gaskiyar da zamu gane فذبحوها وما كانوا يفعلون sai suka samu irin wannan saniyar fazabahuha suka yanka ta ma ka biya falu saboda tsananin kudinta kusan ba da ba za su iya yanka ta ba wato kistar dai lokacin suke neman irin wannan saniya Allah ya tanadi saniyar akwai wani dattijo mutumin kirki bawan Allah yana ɗansa guda da sai ya mutu ya bace yana karami sai ya ɗauki ɗan maraƙi ya kai shi cikin kurma cikin kurmi ya ajiye shi Allah na baka ajiyar wannan ɗan maraƙin nan nawa wanda ɗana zai gada shi kenan sai ya mutu da ya mutu sai ya bar ɗan ɗan mai biyayya ne wa iyayensa duk mai biyayya ne wa uwarsa kwarai kwarai to shi kenan ɗan maraƙi yana girma yana girma har ya kai yadda ƙur'ani ya sifanta aka nemi ɗan maraƙin aka nemi saniyar aka rasa aka nemi ta aka rasa sai da aka zo inda wannan saniyar wannan yaran ita ce aka ɗauka akwai doguwar issa akan wannan maganar tunda inda mun riga mun ji abinda yake abin bukata to an dai an dai samu wannan saniyar aka ce sharaɗinta wato a cika mata kuɗi gwargwadon fatanta saboda haka aka ce ma ka duyi falon saboda tsananin kuɗinta kamar ma da ba za su iya sayan ta ba to da aka yanka ta sai aka ɗauki wani abu na naman jikinta ko harshe ko wani abu aka bugi mamacin da wannan sai mutumin ya tashi ya ce wani da wani suka kashe ni don su gaje ni shi aka ce ko ma ka mutu sai Allah ya ce to kun gani ko kazalika yuhi Allahu al-mauti yadda Allah ya raya wannan matacce kwana da kwanaki to haka yake raya matattu kun gani ko to mu ya ishe mu izina Allah yana raya matattu kuma yana ce mana ai raya matacce ai kun saba ma duk abincin da kuke ci ai matacce ne aka raya kuka ci domin na bara ne aka shuka sai da ya mutu aka binne shi aka bari ya tsiro bana ya kawo muku abinci fa min
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون yanzu da aka iso farkon kissar kashe mutumin da aka kashe ana ture ana ture wa juna gawar a ku ne ku kashe shi a ku ne ku kashe shi fatara tun biya wannan suna ce suwa ne suka kashe wannan suna suwa ne suka kashe da abin yayi tsananin da tun daga annabin Allah mu tambaye shi ya roki Allah ya bayyana mana wanda yayi wannan aika aika fatara tun biya wallahu mukhrijun da sannu Allah zai fidda wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah da sannu zai bayyana abin da muke boyewa na ainihin waɗanda suka kashe wannan mamaci فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تهتدون فقل نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون da aka yanka ta aka fede fa kullum sai muka ce idribuhu bi ba'dha ku yanki wani abu na naman jikinta ku buge shi da shi shi mamacin zai tashi yanzu zai yi magana kazalika yuhyi Allahu al-mauta in kun ga ya tashi yayi magana to yadda Allah ya raye wannan mataccen da wannan mataccen nama da aka buge shi da shi ya rayu yayi magana to kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake raye matattu la'allakum taqiluna saboda in kun ga wannan ko kuwa yi hankali to wannan dai ya fa'idantar da mu jayayya da annabawa annabi ya faɗa ka faɗa annabi ya faɗa ka faɗa annabi ya yi magana kawai ka ce ka yarda samina wa ɗana kawai babu babu cewa to yaya yaya yaya annabi ya ce lau zabahu kulla baqaratin lakabatuhum walakin shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim annabi ya ce tun daga farko da sun kama kowace saniya suka yanka shikenan yayi amma sun tsananta Allah ya tsananta musu saboda haka wani abu ya taɓa faruwa zamanin abbasiyawa akwai mahaukaciya baiwar harun rashid to yana yana yin dara da matarsa uwar gida to sai suka yi sa sharadi kowa ya faɗi duk abin da kowa ke so ya yi masa suka yi dara sai ya kada uwar gida da ya kada uwar gida sai ya ce abin da nake so kin ga mu kaɗai da nan gidan ki tuba kayan ki ki yawo a gidan nan firara ta ce ka rage mun ce wallahi ba zan rage miki ba ka rage mun wallahi ba zan ta yi kuka ta yi kuka ta cire zannon ta yi ta yawo ta gama da ta gama shi za a koma dara sai ta cinye shi ta cinye shi sai ita to yanzu me ya zan miki ce abin da nake so kai jima'i da baiwa mahaukaciyar nan ita ba zai ta ai ba dama sai ka yi mahaukaciyar bai wannan sai ka yi jima'i da ita abin da dora a bayan da za a yi haka to kimin alkawari daya da Allah ki rika wanke ta kina gyara ta har zuwa rana ke yau aka yi ta yi mata wanka da shafi shafi har zuwa rana ta amma kuka ce ke fa sai harun rashid ya kwanta da ita sai ta yi ciki da ta yi ciki dan uwar gida sunansa aminu ɗanta ana kiransa mamunu to suka girma aka sa su makaranta kullum dan ma kace na shi ke ci dan uwar gida ba ki da suka isa sarauta to shi dan ma kace bai san ma kace ce uwarsu ina tsammanin da shi da ni duka uwarsu dai wannan uwar gida ce uwarsu a girma haka sai aka nada shi da aka nada shi ana kilisa ana kilisa da aka gama kilisa sai yanzu zai ge da uwarsa sai ta yi ta kuka sai ce mata a'a yaya ranar murna kike kuka to wallahi ina tuna wani abu ne menene abu ne ba zan gaya maka ba ce menene ce ba zan gaya maka ba ki gaya mini ma don samu in sani gaskiya ba zan gaya maka ba sai ta ya matsa ya mace wallahi gaskiya ka kai ba ɗana bari ka gaba maka ciyar da ita ce uwarka ga yadda muka yi da ubanka ga yadda muka yi da ubanka ga yadda muka yi da ubanka sai tuko sai ta ce la'ana Allahu lajaja amma mutum ya dage akan abu ne ya tsananta ya dage akan umman Allah ya la'anci wannan irin hali sai na gaya maka sai eh to shikenan da ya da da ta faɗi haka ce amma Allah Allah ya la'anci halin mutum ya taibi dole dole sai an gaya masa dole dole sai ya tsananta sai an yabo ce da ya faɗa masa da ta faɗa masa ce ni ma na ce la'ana Allahu lajaja yanzu da ban tsananta da ban ji wannan muguwar min mugu labari ni ba tun na tsananta ba shi ainihin ubai ya tsananta sai ta yi kirara ita kuma ta tsananta sai ubai ya kwanta da mahaukaciya shi ko yanzu wannan yaro ya tsananta sai an gaya masa menene dalilin kukan uwar gida to kullum tsanantawa cikin abu addinin yusrun Allah ya kawo addini da sauki ya inna al-musu kusri yusran har ma saboda a halin kirki na musulunci na rufin asiri an taɓa wani abu mamaki a zamanin jinnan mutu aka kama wani mutum wai an kama shi da kwarto to babban mutum ne daga cikin sahabbai a zamanin jinnan umaru sai mutum uku suka zo suka bada cewa lalle sun ga zakari a cikin farji cikin koma waje daya wannan ma na bai ni na ga zakari a cikin farji suna yi na uku ya ce ni ma na ga zakari cikin farji suna yi da na hudu ya zo sai umaru ya ce to abinda zan gaya maka ka faɗi gaskiya ko wannan mutum sahabi ne annabi ya bar duna cikin yarda da shi ka ruwa masa asiri amma ka faɗi gaskiya sai ce gaskiyar abin da na gani ni dai na gansu duburan da kusa duburanta kuma na ga kafafuwan ta can a kan sakamakon kunnen jaki kafafuwan suna da lalle ana motsi irin tafiyan sakantanwa abin da ka gani kenan eh shi kenan wancan sun yi karya musu bulala aka yi musu bulala tamanin tamanin abubakar da daga cikin su wallahi ko za ku sake duka na na gansu kuna yi sai na warke a kama shi a kara musu gudana sai na yi rike a gane shi to ku ga irin rufin asirin musulunci irin wannan sannan a rika tone tone tone tone ka yi dariƙa ka zama kafiri ka yi istibari ka zama kafiri ka yi salatin annabi ka zama kafaka tauhidi menene ake tsananta musulmi haka ana war ana warware abubuwan da Allah ya kulla ينقضون أهل الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ينصر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أهم. هارون ربك ويل لا تلوم تثير الارض ولا تنبها مسلمة لا شيء فيها قالوا انا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون daga baya ku yahudu bayan waɗannan abubuwa duka hujjoji na gaskiyan annabawa da komai da komai an gaya muku filla filla an nuna muku da idon kun gani ka saddulu ku sai zuciyoyin kuyoyin ku suka taurare min ba da zalika bayan wannan sun magana kuma kun ba da zalika fa hiya sai zuciyoyin naku su- suka zama kal hijarati kamar duwatsu aw shaddu kaswatan kuma sun fi duwatsu tauri wa inna minha lama yatafajjaru minhu al-anhar domin a cikin duwatsu akwai dutsen da yake fitar da yake tsatsagewa ya fito da ruwa sun makasar tulubukum min ba'di zalika fa yakal hijarati ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati la ma yatafajjaru minhu al-anhar a cikin duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa yana fitar da ruwa wannan kasan bai tauri ba kenan yana tsatsagewa yana fitar da ruwa wannan min alama ya shakka ko ya kurji minul ma a cikin duwatsu akwai wanda yake kekkecewa ruwa yana fitowa waɗansu suna tsagewa ruwa ya fito waɗansu suna kekkecewa ruwa ya fito وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أتكن دوا أكو دوتن da zai gangaro daga sama ba wanda ya turo shi ya gangaro gur gur gur gur har ya fado kasa dan me don tsoron Allah kuma Allah bi zalilin amma ta mu ya ku yahuda ku yi dai ku yi dai Allah yana tare da abin da yake aikatawa
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتتبعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يا كوسى هبا من زم الله صلى الله عليه وسلم أفتتبعون أن يؤمنوا لكم ينزو أتمانين ku Yahudu su yi muku imani su yadda da Annabi Muhammadu su yadda lissafinsa har ku tsammani kuna kwaɗayin haka وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون اتكن زاكو wanda zai ji maganar Allah din ya ji ta sai ya sai ya juya ta ya faɗi yadda ba yadda Allah ya faɗa ba abatan ma'una ayyukum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu bayan sun karanta sun fahimta ya zauna musu hankalin su sai su juya saboda biyan bukatun su haka suke waɗansu irin wannan Allah yana in ya zazzagi yahudi ya zazzagi halin ya faɗa to sai ya ce da'ifatun ko fariqun waɗansu daga cikinsu domin waɗansu mutanen kirki ne Ah, ah, waɗansu sun yi imani to in ana zagin yahudu gaba da sai jikinsu ya yi ƙara makirkita ana suna tsammanin duk da su a waɗansu daga cikinsu fariqun min yasma'u kalam Allah ba dukan su ba amma cikin su akwai masu jin maganar Allah bayan sun karanta sun fahimta hankalinsu ya kama sun mai harrifuna sai su juya magana Allah min ba da ba a kadu ya alamuna sun san ko magana Allah sun juya ta
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون to za mu tsaye a nan Allah ya mana gafara Allah ya digan mu Allah ya iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu da malamu Allah ya kuma musulmi maza da mata raye da matattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah yana cewa man la yashkur nas la yashkur Allah duk wanda baya gode wa mutane bai gode wa Allah ba hakika wannan gwamnati ta gaya mana maganar da muka ji daɗin da za a tono mana kogi har yanzu lokaci har yanzu baro mun gode wannan gwamnati akan wannan shirin da aka shirya tun zamanin ah, abdulsalam da pta amma aka danne wannan gwamnati ta zo ta tada maganar wallahi muna gode wannan wannan gwamnati allah ya kiyaye ta musamman ta raba mu da tsadar fetur Allah kiyaye shugaban kasa Allah kiyaye mana kasa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya kuma akwai abubuwa da yawa wanda za a yi nan gaba na na karfafa zaman lafiyan kasa na security da sauransu Allah ta bike mu Allah kiyaye mu imani kiyaye mu kasa mai ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق أخبارك المسلم على آله الكبيرين الجامعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة